الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له آله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر لأولي الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للأولى الألباب annabi ayuba bayan don Allah ya jarabce shi da musulgobi daban-daban ya rasa duk abin da ya mallaka ya rasa duk yawan matan nan nashi ya rasa 'ya'yan shi kuma ya rasa lafiya duk lokacin da wani bala'i ya same shi sai ce alhamdulillah duk lokacin da wani bala'i ya same shi sai ce alhamdulillah to cuta dai tana karuwa a jikin shi har ta kama zuciya ta kama harshe bai iya ambaton Allah shine ya ce ma Allah inni masaniyal luru wa anta arhamar rahimina ya Allah cuta ta same ni yau kam tunda ban iya ambatanka zuciya ciwo ya kama harshe ya kamu da cuta ban iya zikiri to yau kan cuta ta samu wa anta arhamar rahimina Allah kane hakikanin mai rahama nan ne aka ce ya bugi kafashi da ya bugi ƙasa da kafashi sai ya bugi ƙasa ruwa suka ƙuƙulo sai aka ce ya sha yayi wanka ya sha ya yi wanka duk cuta ta tafi ta cike da ta waje to shi ne Allah ya ce wa abana lahu ahadahu sai muka dawo mai da iyalin nashi duk matayen sai muka dawo da da ƴaƴan wani sulhun da kamar su ma'ahun tare da su a hayan lahu da human mata ne auladihi duk ƴaƴan nan nashi da suka mutu Allah ya raya su kuma Allah ya azurta shi wasu kamar su saboda mi rahmatan saboda jinƙai a minna daga gare mu wajen kira don kuma ya zama wa'azi ga 'yan baya lil'ulan albabi ga 'yan baya masu hankali wannan abin ya zo mu mashi wa'azi duk musiba idan ta same ka ka bar kowa ta kama Allah duk komi girman musiba wanda kake tsoron a ci maka mutunci ne wanda kake tsoron ka ji kunya ne ko ni dai abin da kake tsoro domin ita musiba in ta abuka ai ta riga ta abin da ya rage gyara to tun da gyara ake nema to ka bar kowa ba wanda zai iya gyara maka kan koma ga Allah amma har haka ma ba wai an ce kada a yi nemi tsanantuwa ba a ya ayi halazi na amonu ita kulla hawar ta bu ilahi wasila a duk tsoron Allah a nemi wasila zuwa ga Allah ba wai an hana an kulle ka ka nemi mai belin ka ba a'a ba haka ake nufi ba amma dai koma ga Allah duk wani wanda za ka kama ba abin da zai yi mai komi amma ba an hana neman wasila ba ne saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya koma ga Allah shine Allah zai mashi maganin dukkan musiba ko ni girma ta komi kankanta ta ta wa kul bi yadika wa kul bi yadika biki san fadar bi wa la tahnas inna wajadnahu sabira liman abud innahu awwab wa kul bi yadika biki san fadar bihi wa la tahnis inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwa lokacin da ciwo ya yi tsanani ‘ya'ya sun mutu mata sun wace zuciya ta ƙare an ɗauki annabi ayuba an kai shi can bayan gari wai ciwon da ya kama shi domin kada mutanen gari su ɗoka ba mai zuwa wajen shi sai wannan matar tashi guda ɗaya da ta rabi to ranar nan shi ya ganta ta je neman magani ya ce yana da magani amma maganin sai an yanka ma aljani ɗan akuya sai ta zo ta gaya mai sai ya kore ta ya ce wallahi sai na miki bulala ɗari wallahi sai na ki bulala ɗari ni za ki raba da Allah ni ɗin za ki raba da Allah wallahi sai na miki bulala ɗari to sai ta ji tsoron bulala ɗari idan ta zo sai ta tsaya daga nesa tana kallon shi tana tsoron zuwa wajen shi saboda wannan magana da ya gaya mata to shi ne to wannan matar ta yi hidima sai aka ce annabi ayuba kada ya rubi da wannan matar shi ne aka ce wa khud bi yadika bigitan ka nemi tsumangi na tsintsiya guda ɗari ka ɗaure idan ka ɗaure sai ka duke ta da su kaga ba kai kai ba wala ta halis kada kai kai shine wa khud bi yadika bigitan fadarin bihi kada kai kai sai ne tsintsiya kuma gini tsintsiya ya ɗaure da ta zo sai ya duke ta kunga ya mata bulala ɗari da duka ɗaya kullum alƙur'ani yana koya mana dubara da Allah ce hikima irin ta alƙur'ani ga shi ya rantsuwa sai aka ce i kai kai amma ya haɗa gaba ɗaya ya mata tun da bulala ɗari ya ce to idan ya samu tsinke ɗari ya duke ta gaba ɗaya bai mutu bulala ɗari ba ya mutu bulala ɗari tun da su ɗari ne inna wajen na Allah ya ce abinda ya samu ka ne haka saboda mun sami annabi ayuba bawa sabirin mai yawa hankuri ni'imal abdu ayuba ma dalla da bawan Allah ayuba innahu awwabun raja'un mai yawan komawa ne ga Allah shi ya samu kai mashaka ta
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الليل والأبصير
ya rasulallah ka karanta ma mutanen duniya tarihin annabi Dawuda da ɗanshi annabi Suleiman da annabi Ayuba to har yanzu ma karanta musu tarihin bayinmu sai aka ce annabi Ibrahima da ɗansa Ishaqa da ɗan Ishaqa Yaquba ulul aidi su ne waɗanda Allah ya yi ni'ima ta duniya kuma ya ba su annabta kun ga ai masu ni'ima ce na ta duniya da duniya da ta lahira aka ba su ƙarfi a cikin bauta ma Allah wal abasari mutane ne masu kula da sha'anin addini ni'imar da aka ba su ta duniya ba ta shagalitar da su ga barin Allah ba annabi ibrahim yana da kare wanda yake yi mai kiyo amma shi karnukan da suke mai kiyo bai barin su tsirara saboda girmamawa ya ɓoye masu al'aurarsu amma kayan da aka yi masu nagwan saboda a nuna ma mutane Allah ne wani abu ba duniya ba ba dai duniya kuke takama da ita ba to a duniya akwai abin da ya yi darajar gwal to an yi wa kare kaya na ado da gwal ɗin wata rana duk arzikin na annabi ibrahima sai wani mutum ya zo ya ce la ilaha illallah sai ya ce duk abin da nin mallaka saboda jin daɗin wannan kalmar da ka faɗa na ba ka kashi ɗaya cikin uku sai mamaki ya kama mutumin a'a dan na ce la ilaha illallah to ɗaya duk arzikin nan na annabi ibrahima a ƙara mani sai ce ibrahima ya ce na'am la ilaha illallah ni ce ba ya ce na baka kashi ɗaya saura nawa sai mamaki ya kama shi ya koma cewa la ilaha illallah sai ya ce duk na baka sama da ya faɗi la ilaha illallah ta hudu ya ce yanzu na zama bawan ka ni ne zan ka ɗaya kiwo kuma ya ta gaske ciki na kun ga a masu lura ne akan sha'anin addini idan kana ganin Allah ya baka dukiya ko mulki suna shagaltar da kai gabarin bauta Ubangiji, to ga wanda Allah ya ba abin da ya fi naka an faɗi la ilaha illallah ya bayar, har da kansa ma ya bayar, ya koma bawa. Ta.
Inna aka lasina bika bisa fi zikira
Ta. Inna aka lasina Mun zaɓi annabi Ibrahima. da ɗansa annabi Isa'aƙa da ɗansa da jikansa annabi Yaƙubu mun zaɓe su. Bi halisatin zikirar daji da zaɓi na tuna lahira domin su yi aiki don Allah. Abin da ya sa aka yi lahira domin mutum ya rika tuna Allah yana jin tsoronta yana aiki mai kyau don haka aka yi lahira ba don komai ba ta وإنهم عندنا لمن المسلفين الأخير wa'innahu annabi ibrahima da annabi isaƙa da annabi yaƙuba suna daga cikin zaɓaɓɓin zaɓaɓɓin bayin mun ƙarfafe su mun ba su ni'ima ta duniya amma ba ta shagaltar da su gabarin Allah ba da muka ba su ni'ima ba ta shagaltar da su gabarin Allah ba sai muka zaɓe su a duniya muka zaɓe su a lahira muka ban musu kyakkyawan ambato mai kyau duk wanda zai ambaci annabi Ibrahim sai ka ji yace mutum ko musulmi ko bai hude ko ba nasari ba ma guje ma in ya haifi ɗa yana son ya mishi suna Ibrahima haka nan Ishaqa haka nan Yaqub ta
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكبر وكل من الخير
ya rasulullahi ka gaya ma mutanen duniya in sun ji ana ɓata duniya ko ana ɓata sarakunan duniya to ba dukkan sarakunan duniya ne mutanen banza ba ba dukkan masu arzikin duniya ne mutanen banza ba sai waɗanda suka mayar da kansu mutanen banza suka kafirce mu Allah da aka aiko annabawa ba su yi imani ba ka gaya masu annabi isma'ila mai arziki ne annabin allah ne koni yana da wa'al ya sa'a da aliya sa'a shi ma annabi ne daga annabawa wanda Allah ya aiko shi wajen tubai wanda likifili da zalikifili ko da yake shi zalikifili an ce ba annabi ba ne amma wasu annabawa daga cikin annabawa har guda ɗari shi ya rene su sun suna ƙanana wasu ce annabi ne amma da mutanen garinsa suka haɗa ne kai za su kashe shi ya gudu kullum dukkan waɗannan min al'ahayari suna daga zaɓaɓɓin bayan Allah ta
هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب
hadal ƙur'ani wannan littafi da Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam zikiran lahu bi sana'i jamil duk waɗanda bayan Allah littafin nan na Allah ya zo yana faɗa kyawawan ɗabi'o'insu da imaninsu da matsayinsu a wajen Allah duk annabawa ne waɗanda Allah ya aiko su, wa inna lilmuttaqina shamilina lahu ko ba su ba duk wanda ya ji tsoron Allah ya bi hanyar irin waɗannan bayan Allah ya aiki mai kyau ya bi hanyar waɗannan abubuwa shi ma yana daga cikin wa inna lilmuttaqina lahusnul ma'ali kyakkyawan makoma ranar lahira ta tabbata ga dukkan masu tsoron Allah ko da ba waɗannan ba duk wanda ya ji tsoron Allah kama jazar nahum kazalika da jazil musulmina yadda Allah ya yi waɗannan zaɓaɓɓin bayan Allah duk wanda ya ji tsoron Allah ya yi imani ya bi hanyar su yadda Allah ya yi masu shi ma haka nan Allah zai masa ta جنات عدن مفتحة لهم الأبواب
idan an zo ranar lahira wannan kyakkyawan makoma da aka ce menene kyakkyawan makoma jannat adani ita ce aljannar zama mufata hata lahu wal abwab wanda za a bude kofofi duk wanda ya imani da Allah ya bi annabawa ya yi aiki mai kyau ya shiga ta inda yake so na zai shiga ƙofar da ka shiga yanzu idan kana son ka fito ta wani wuri ba dole sai ka fito wannan ba idan ka shiga wannan ƙofa in kana son ka canza ga ƙofofin nan da yawa duk inda kake so nan za ka shiga ta
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب
muttaki'ina fiha ga kujeri nan ga gadaddaji ga fulafulai wurin kwanciya da wurin zama da wurin kishingida a cikin aljanna yad'una fiha bi fakihatin kasiratin ga abubuwa nan na marmari iri-iri ba su da iyaka masu yawa shi yasa Allah ya ce kasirati ba sa kirguwa duk abin da kake so shi za ka ɗiba ka ci tana dama waɗanda suka yi imani da Allah suka karɓa mu kiran annabawa wa sharabin da abubuwa na shaye-shaye iri daban-daban ga sunan an tana dama bayan Allah managarta a cikin aljanna. Ta.
وعندهم قاصرات الطرف أتراب wa'indan asira su ƙarfi ga ‘yan mata nan cikin aljanna iri-iri waɗanda idan kana kallon su za ka manta ma da akwai wata mata balle haka ganta ka ji kana son ta ga sunan asiratun ɗarfi hadisatul aini ala azwajihinna idan mutum na duban su bai ma tuna wata mata a karabun kuma dukkan su tsara ne ɗan shekara ashirin da biyar ba wani sauta ko yin shekara ashirin. Ta, هذا ما توعدون ليوم الحساب
suna nan ‘yan shekara ashirin da biyar zuwa ‘yan shekara ashirin da uku, da ta ga haƙorinsu, kai, da ka ga abin da baka taba gani ba dama abin da aka ce a cikin aljanna akwai abin da mutum bai taba gani ba bai taba ji ba bai taba tunani ba ka sai a ce mai ɗan aljanna ha za ma tu a duna duk waɗannan abubuwan da kuka gani an tanada maku na mata da abubuwan marmari da abubuwan shaye-shaye su ne waɗanda an kai muku alƙawali ga sunan a liyonin hisabi ranar tashin alƙiyama ga sunan ranar ta zo an ba ku ba a iyakance muku ba duk abin da kake so ga yanan kuma ba ya karewa ta إن هذا لرزقنا ما له من نفاد sai a ce mai ‘yan aljanna, domin ‘yan aljanna idan suka shiga aljanna suka ga abubuwan da aka tanada musu na jin daɗi da girmamawa mai yalwa a cikin aljanna abinda suke tsoro abu ɗaya ne kada wannan abin ya ƙare. sai a ce kuna da bukata su ce iyi menene bukatar ku su ce muna son mu ga manzon Allah shine sauran bukatar mu sai a nuna musu annabi a nuna musu yadda za a yi kullum in kana so in ka hau kujerarka kana cewa bismillah shine kwantarar ɗin in ta tashi ba ta tsaya sai kofar gidan manzon Allah in ka zo kofar gida annabi sai ka ce alhamdulillah sai ta tsaya akwai wani kututture ice wanda annabi yake huduba a masallaci sai aka gina mai mumbari da aka gina ma annabi mumbari da ya zo sai wuce ya je ya hau mumbari ya yi huduba dutsen nan a kututture ice nan yana nishi nishin da yake na kuka ne annabi ya tsallace shi da annabi ya gama hudu ba ya dawo sai annabi ya dafa shi sai ya daina kuka annabi ya ce ka yi haƙuri ka yi haƙuri a idan kana son in tafi da kai in tafi da kai idan kana son yi ma ƙabari a nan zai yi maka kabari a nan ranar lahira ka fito ƙofar gidana ka baje ‘yan aljanna su rika shan inuwarsa kuma suna cin ‘ya'yanka sai ce ya rasu lallai ka yi man kabari a nan ranar lahira a tayar da ni ƙofar gidanka in inuwa ‘yan aljanna su rika shan inuwarsa wannan iccen zai fito ƙofar gidan manzan Allah ranar lahira zai baje zai ya'ya idan ɗan aljanna ya zo da sai ce alhamdulillahi sai wannan kujera sai ta tsaya nan ne annabi zai zo kullum a riƙe ganin manzan Allah duk ga yanar idan an kai yan aljanna wannan sai a ce kuna da sauran wani bukata sai su ce i menene bukatar kuma ga Allah sai Allah ya tajalli ga ɗan aljanna wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ɗan aljanna sai Allah ya musu tajalli su rika ganin hasken Allah daga nan sai a ce kuna da sauran bukata sai su ce bukatar mu wannan ni'ima da aka yi mana kata ƙari sai Allah ce inna haza la rizquna ma lahu min nafad wannan arzikin mu ne min nafadin arewa ma lahu bai zamo gare shi ba yana nan har abada mutuwa ma an yanka ta ba sauran mutuwa haka za a zo da mutuwa ɗan wuta suna gani sai a kira ɗan wuta a zo da mutuwa kamar rago ga mutuwa ‘yan wuta suna kallo sai a yanka mutuwa ya ce ‘yan wuta hududan hududan har abada ba a hita cikin wuta har abada kuma ba a mutuwa. sai a zo da ita wajen ‘yan aljanna a nuna musu ita kamar rago sai a ce ga mutuwan nan wadda take kashe ku sai a yanka sai a ce ‘yan aljanna su ce na'am kun shiga aljanna kuma huludan huluda har abadan ba a fita amma muminai da musulmai waɗanda suka ce la ilaha illallah masu tsoron Allah idan an kai musu ladabi su za a hitar da su a wanke su da ruwan alkautar a kai su aljanna amma kafirai da munafikai ka su ce na iso shiga har abada Allah ya tsare mu ta هذا وإن للتاجين لشر مآب
to kun ji yadda za a yi wa ɗan aljanna wa inna lidajina la sharru ma'ad mummunan makoma mummunan makoma baka ce inna haza la zuqna ma lahu min fadin ba haza wa inna lizalimina la sharru ma'ad ko ba ka ce ba lidajina kai su kuma azzalumai masu shishigi waɗanda suka ƙaryata annabawa to mummunan mafi sharrin makoma ta tabbata gare su Allah ya tsare mu ta جهنم يصلونها فبئس المهاد menene mummunan makoma jahannama wutar jahannama ya salauna ha za a shigar da su ita cikinta ko ko za a ƙona su da wutar jahannama fadisar nihal wannan wurin kwana ko ko wannan shimfiɗa wutar jahannama ta munana Allah ya tsare mu ta هذا فليذوقوه همين وغفاق haza sai a ce musu wannan azaba fale zuku su ɗanɗane shi ga wuta ga hamimun ruwan zafi wanda zai ƙona ababen ciki ana duka ana dukan ‘yan wuta suna cikin wuta kuma ana cewa sai sun sha wannan wutuwa waga saƙon sannan ga surkani wani abu ne mai wari kamar ruwan ciwo ana haɗawa ana cewa ‘yan wutar su sha Allah ya tsare mu. Ta, وآخر من شكله أزواج sannan ga abubuwa nan daban-daban na musiba masu nau'i-nau'i waɗanda aka haɗa da wannan kala da wannan kala an kaya mutsa aka ba su. Allah ya tsare mu.
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم لسان النير kai wannan musiba wadda aka tara aka cuɗaya aka shigar da su ga kuma ma'akum nar ga wuta tare da ku Turan nan wannan abu ya ɓaci bai ƙulul mutabu'una waɗanda suka bi shugabanni shugabannin bata waɗanda suka bi su sai su rike cewa la marhaba bikum la marhaban bikum tim da mun sani da mun bi ku ba da mun sani da ba mu bi ku ba ta la marhaba bikum antum قدمتموه إيه؟ طب إنهم لا سعة عليهم باير واجد سنة تكين أنني لا مرحبا بهم باب مرحبا دسو إنهم سال الناس da waɗanda an kabi da waɗanda suka bi duk gaba ɗaya a sasu cikin wuta a ƙonar Allah ya tsare mu ta قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم وأنتم قدمتموه لنا فبئس القرار
alu al'ataba su waɗanda suka bi shugabannin bata a wannan ranar sai su ce bala antum la marhaban bikum kai wannan bala'i da kuka jawo muna ba mu ji daɗi shi ba sun jawo musu bala'i sai su ce sun jawo musu bala'i la marhaban bikum antum qaddamtumu ku ne kuka nuna muna ɓata shine kafirci kuka ce shine hanya kuka gabato ga kafirci gare mu kuka gabato musu da kafirci Allah ya tsare antum qaddamtumu lana fadisal qarar wannan hanya makoma ko ko matabbata wadda kuka kawo mu kamu nana Allah ya tsare mu ta قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزره عذابا ريقا بالنير
alu sai su ce su waɗanda suka ji shugabannin bata rabbana ya ubangijinmu man qaddama lana wanda ya jawo mana wannan bala'i muka shiga haza wannan fajiruhu azabar da ifadin nan Allah ka ƙara mai lunkin lunkin azaba a cikin wuta Allah ka yi mashi azaba da tsahitab to ina amfanin wannan ta
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نودهم من البشرير wa ƙalu ai kuffar sai kafare su ce wa malana mi ke gare mu la nara rijalan da ba mu ganin wasu mutane kunna na udduhum min al asharari waɗanda muke ganin su azantattu a duniya muna ganin su talakawa ba su da komai su ba kowa ba ya ba mu gansu ba yanzu ta أتخذناهم سخريا نمزاق عنهم الأبصار suwa ne ne ƙwara'ul musulmi na talakawan musulmai irin su ammar irin su bilal irin su sahaibu irin su salman wa ha'ula ilmasaci na waɗannan talakawa waɗanda muke ganin su a ahalin suffa rigunansu sun yage wandunansu sun yage har annabi ya sa an gina musu wani wuri a bayan masallaci inda za su riƙa bin sallah domin in sun shiga tsakiyar jama'a za a riƙa ganin al'aurar saboda talauci ya ban gansu ba ma ra'ayina hutun nabi ba mu gansu ba wahum la yastahiqun aljannata ai waɗannan ba za su shiga aljanna ba lokacin da suke wannan maganar waɗancan talakawa suna can a cikin aljannan ma su ne manya su ne sarakuna sai su ce walakin na hunfin nari suna na cikin wuta can ƙasa ba su san suna can su ne sarakuna a aljanna ba ta to attakhadnahu waɗannan da muka riƙe su sukuriyan banza abin wafa'a muna yi masu irjili muna yi masu ba'a mun mayar da su banza to suna can aljanna am zagat anhum al-abtar ko gannan su ne suka bata ta karkace ba su gansu ba la'anna na cewa mu ma ra'ayna hum ba gansu ba faqat walakinnahum fil nar su ko suna can aljanna ta إن ذلك لحق تكاسم أهل النير inna zalika duk waɗannan abubuwa da kuka ji mun faɗa lahaƙon gaskiya ne sai an yi masu aiki mai kyau za su shiga aljanna masu aiki na banza za su shiga wuta ta hatu mu'ahalun nari su ko 'yan wuta suna can suna husuma da waɗanda an kabi da waɗanda suka bi suna can suna husuma a cikin wuta su kuma waɗancan bayan Allah managarta waɗanda ake ganin su banza suna can cikin aljanna ta قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار قل يا رسول الله ka gaya masu innama ana munzirun ni dai mai gargaɗi ne ina tsoratar da mutane ga kafirci don ka su shiga wuta ni mai tsoratar da mutane ne don ka su shiga wuta umamin ilahi amma ina gaya mu wallahi babu wani ubangiji illallahu sai Allah al-gaffaru mai yawan gafara li auliyahi ga masoyansa ta eh wani zulkaharu ne to a umamin ilahun babu wani ubangiji illa ilahun wahidun sai ubangiji guda ɗaya alƙaharu marigayi duk inda kake ganin kakai Allah ya fi ƙarfin ka yanzu ina kun Elizabeth duk duniya ba wanda ya danta duk duniya yau tana ina Allah ya kama ta wahilul qahar ina shugaban shugabannin America ina na China ina na Rasha ina shugabannin ku na Najeriya ina manya-manyan masu kuɗi ina manya-manyan malamai komi kace ji Allah yana nan umani ilahun illa ilahun wahidun wahidun ƙahar ya yi kowa duk yadda mutum ya kai da shigantaka rana ɗaya sai Allah ya kama shi kana gida an yi gida TAA an yi babbar katanga an sanya sojoji da 'yan sanda da mobile an ba su kayan fada an aji iguwa idan a zara'ili ya zo shi ma za a tsare shi ba a tsare shi ko gani ne ba su zai shiga ya doko in ya doko ka sai ba mutu naman banza in an rufe in ba a rufe ba ya rufe ya yi wali kowa ya bi Allah
رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار rabbul samawati shi wannan ilahun wahidul qahhar shine rabbul samawati shine ubangijin samai wal arli da ƙasai wa ma bainahuma da abin da ke a tsakanin su. al azizul manijayi ala amrihi ga al'amarin al ghaffar mai yin gaf- mai yawan gafara ya auliya ga masoyansa saboda kowa ya zo ya ce ya bi Allah. Ta, قل هو نبأ عظيم
wannan hu abin da muke gaya mu. Labari ne muke ka- gaya muku mai girma ba, sai fa an yi. Sai fa an yi. Ta, أنتم عنه مؤردون amma idan ana gaya maku menene na ba'ul azim shine alqur'ani shine na ba'ul azim qur'ani ne fa ake karantawa antum anhum muqriluna amma kuna kauda kai ga allazi anba'atukum bihi inji manzon Allah da abinda nake ba ku labari da shi na bawa azimu qur'ani ne fa yana ƙara ga faɗa qur'ani ne fa ta ta ما كان لي من علم بالملائكة إذ يختصمون
ma kana li min ilmi ilmi bai samo gare ni ba bil mala'il a alama kuntu arifan ni ban samo masani ba da al'amarin mala'iku ni ma mutum ne irin ku sai abin da Allah yake ɓance ni da shi sai shi ne sani ta إن يوحي إلي إلا أنما أنا نذير مبين amma a nabu'ul azimun antum anhu urilu ma kana li min ilmin bil mala'il a'la idh yaktasimuna lokacin da suke ta husuma a cikin sha'anin annabi adam walakin sai dai inna allaha tabaraka wa ta'ala Allah albarkatun shi sun daɗi sun yawaita a ilayya ni ya aiko gare su. Ku ba ku da hankali. Lokacin da annabi Adam aka umarci mala'iku su yi mai sujada da lokacin da mala'iku suka ce, da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi halifa alu ataj'al fiha ma yasfid fiha wa yasfuku dima'a ina nan amma ba ku da hankali duk in ba ku labarin yadda aka yi abubuwan nan lokacin ba a yi ɗan adam ba. kuma ni mutum ne ɗan annabi adam ni ba na nan lokacin inda alƙur'anin nan ba gaskiya ba ne ya aka yi nisan labarin yadda Allah ya umarci mala'iku yake su ɗebo ƙasa a halitta annabi Adam kuma in ba ku labarin nan yadda labarin nan yake sannan haku ce wai abin da nake gaya muku ba gaskiya ba ne to ya an kai nisan wancan labarin gane ku gani in yi ha ilayi ni dai Allah ya aiko ni innama ana nazirun ni mai gargadi ne mubinin mai bayyana gargadin ba a ce in ɓoye ba an ce in bayyana kuma na bayyana ba ta إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من دين to ga labarin lokacin da Allah Ubangijinka ya Rasulallah ka gaya ma duniya lokacin da Ubangijinka ya tara mala'iku ya ce musu inni khaliqun basharan min dinin zan halarci mutum fata shi yasa ake kiran annabi Adamu Bashir ko ko a ce bashariya jikin shine bashariya ba ruhi ba shi jikin shine aka halitta da ƙasa shi ko ruhi sai aka yi shi da harken manzon Allah ruhin annabi Adamu da harken manzon Allah aka yi jikin da ƙasa ta
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين Allah ce fa'i za ta waituhu a tamamtuhu idan na cika halittar wani fakatu fihi min ruhi ni hura mai rai fasara hayyan ya zamo mai rai waƙa'u lahu sajidina duk ku faɗi ku gaishe shi sujudu tahiyyat sujudu gaisuwa jirgin hiraki da dukar da kai ta
فسجد الملائكة كلهم أجمعون duk mala'iku gaba ɗayansu sai suka faɗi suka gaida annabi adamu taki da wannan takiri ne ta إلا إبليس استكبر وكان من الكبرين illa iblisa sai shaidan abul jinn uban aljannu in suka bare sai girman kai wa kana min alkafirina sai ya zamo a cikin kafirai fi ilmin lahi a cikin sanin Allah ashe kun ga girman kai shi yake jawo kafirci kun ga shaidan girman kai yayi da haka ya zama daga cikin kafirai kuma da haka Allah ya la'ance shi saboda haka wal kibra li rabbina sifatun kowa ya nisanci girman kai shi ya janyo ma shedan abinda ya janyo mashi ka قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين ala sai Allah ya ce ya Iblis ya kai shedan ma mana aka ni ya hane ka an ta sujida da ba ka yin gaisuwa lima khalaqatu bi yadiya ga abin da ni halitta da kaina ma ya mun aka an ta sujida li adama ni kace ji menene takamarka da ba za ka duka ka gaida annabi Adamu ba allazi khalaqatuhu bi yadiya wanda ne halice shi da kaina to anan irin waɗannan ayoyi ne wasu daga cikin mu'tazilawa suke cewa wai Allah yana da hannu don ya ce bi yadiya lima khalaqatu bi yadiya kamar ka ce da kaina nayi in ka ce da kanka kai kai kanka a ko ko da hannu na ni hannun ka kanka hannu ake nufi na ma'ana ko kai na ma'anan ba na hissan ba Allah ba ya da hannu ta'ala Allah an zalika uluwan kajira ta astakabarta kai girman kai ne an kunta min al'alina koko ka zama cikin waɗanda ba a isa ba sun fi ƙarfi na in ce su yi su yi ta قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من دين
ƙala sai shaiɗan ya ce ana khairun minhu aina hi adamu khalaqatani min nari ani da wuta kai ni wa khalaqatahu min dinin shi kuma kai shi da tako ana layan bagi min ni sujuda li adama sai shedan sai ya ce ai bai kamata gare shi ga da adamu ba li'anni afadal minhu dan na fi shi khalaqatani min nar aini kaini da wuta wa khalaqatahu min dini shi ko kai shi da tabo ya za in ina in duka in gaishe shi ai wuta ta fi tabo saboda ita wuta da haske aka yi ta shi ko taɓo da duhu aka yi shi saboda haka ya za a yi in duka in gaishe shi ta قال فاخرج منها فإنك رجيم
saboda akwai bayani amma ba za a iya fara shi ɗin- ba za a gama ba to shi kenan a annabu layin bagi bai yiwa gare ni yi mai sujada domin ana khairin minu ni na fi shi li'annaka khalaqatani ya Allah ka halicce ni min narin da wuta wannan wuta min nurin da haske aka yi ta wa khalaqata adam ka halici adamu min dinin da tabo zulmatun aw dinin shi kuma tabo zulmatun duhu ne saboda haka wannan ro haske a faradu shi yahi min zulmata daga duhu fa ana khairun ni nufi min adamu daga adamu wala yan bagi bai kamata ba gare ni an asujida lahu in yi sujada gare shi ta muje قال فاخرج منها فإنك رجيم
ya shiga to shi kenan
آمين
Allah ya ba mu lafiya آمين
Allah ya ba mu zaman lafiya آمين
wa'azin da muke yi Allah ya ba mu ikon faɗa daidai Allah ya shirye mana riya Allah ya sa mu yi don Allah Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah shi mana gafara da iyayenmu da malamanmu da shehunanmu waɗanda suka haddasa wannan abun Allah ya saka musu da alheri waɗanda suka da ɗauki nauyin yin wannan abun su ma Allah ya saka musu da alheri duk wanda ada bukata wurin nan Allah biya musu bukatar shi mu ma Allah biya mu bukatocin mu Allah biya bukatocin waɗanda suka ce mu wata addu'a Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ce mu ke mu Allah ce mu ci kasan mu mu karanta fatiha da salatul fatiha